بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan safiya ta asabar yau muna goma sha biyu ga watan jimadar akira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana shekara 443 a kidayen turawa yau muna goma sha biyar ga watan ɗaya shekara ta 2022 mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid allabi hu haƙullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al'imam Muhammad bin Abdul Wahab muna fasan Allah subhanahu wata'ala ya kai haske kabarinsa idan ‘yan uwa ba su manta ba sati da ya gabata mun yi karatu ne a cikin babi na ƙarshe a cikin wannan littafi babin da malam ya sami shi suna babu ma ja a fi ƙaunin lahi ta'ala wa ma ƙadarullaha haƙa ƙadarhi wal ardu jami'an ƙababatuhu yawmal qiyama والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون to a cikin wannan babi mun yi takaitaccen bayani akan dacewar a cike wannan littafi da wannan babi babban sakon da ke cikin wannan babi nuna girman Allah subhanahu wata'ala da isansa da buwayarsa da jawo hankalin al'umma akan su girmama Allah su kadaita shi da bauta su kuma kimanta dokokinsa umarce-umarcen Allah da hane-hanensa su miƙe sai aiki da shi gwargwadon abin da za su iya kuma a sanadiyan haka mun ɗanyi takaitaccen takaitawa akan abin da littafin gabaki ɗaya ƙunsa tun daga farkonsa tun daga babin farko da mala ya buɗe kitabu tauhid wa ƙaulillahi ta'ala wa ma ƙadar wa ƙaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun har ya zuwa ƙarshen wannan littafi mun dan yi takaitaccen bayani akan su idan yan uwa ba su manta ba to a cikin wannan babi na ƙarshe a malam ya kawo dan su hadisai masu nauyi abinda muke nufi da nauyi waɗanda suke cusa girman Allah cikin zukatan bayi da kwarjinin Allah subhanahu wa ta'ala. To, kusan mun gama karatun hadisan wannan babi sai dai za mu shiga cikin masail ɗinsa. Ina ga muraja'an babin zai zo a cikin masail ɗin. Yawwa ya kamata a ce an ɗanyi muraja'a mu ce mun karanta kaza, mun karanta kaza, mun karanta kaza. to amma cikin masail din da malam ya kawo insha Allah ta'ala muraji'an babin gabaki ɗaya zai yi malai ce fihi masail cikin nasoshi da suka gabata zamu fahimci al'ula mas'ala ta farko tafsiru qawlihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah mun fahimci ma'anan fadin Allah subhanahu wata'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati kamar yadda yazo a cikin wancan aya ma'anan wannan shi ne ƙasa ga baki ɗayanta abubatuhu yau malkiyama tana cikin hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala malam ya kawo ko kuma ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa al'ardu jami'an ƙasa ga baki ɗayanta domin a nuna maka cewa ƙasa da abin da ke cikinta na tsirrai da abin da ke cikinta na ruwaye da abin da ke cikinta na shuke-shuke da abin da ke cikinta na halittu ga baki ɗaya suna cikin hannun Allah ne subhanahu wata'ala a danƙe ranar tashin alkiyama kuma a ciki yana nuna maka akan cewa kenan wato Allah subhanahu wata'ala girmansa babu wanda ya isa hararo shi saboda mun yi bayani akan yanayin ƙasai da sammai da girmansu to amma ka ce samman nan baki ɗaya ko kuma ƙasar nan baki ɗaya suna cikin danƙewan Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna maka girman Allah athaniyatu mas'ala ta biyu anna hadhihi al-ulum cewa kaga waɗannan ilmoma wa amsaluha da makamantansu baqiyatun inda al-yahud alladhina fi zamanihi sallallahu alaihi wa sallam walam yankiruha walam yata'awwaluha waɗannan ilmoma da ke da alaƙa da sifofin Allah subhanahu wata'ala da nuni akan girman Allah da makamantan irin waɗannan ilmoman ba ƙayatun inda yahud suna nan sun wanzu a cikin al'umman yahudu allazi na fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkiruha kuma abin ban sha'awan su ne yahudu ba su yi inkarin waɗannan sufofin na Allah ba walam ya ta'awwalu ha kuma ba su yi tawilinta ba kamar malam yana son ya ce maka yahudu sun fi alkhairi fiye da waɗansu ɗaiɗaikun da suke jibinta kansu ga musulunci amma kuma suna musun sunayen Allah da sufofinsa kun fahimta akwai waɗanda yake wai da sunan musulmi kuma amma ba sa yadda a faɗi wata sifa ta Allah subhanahu wata'ala wacce ta saba ma hankalinsu kamar a ce Allah yana da yatsa ai mun karanta a cikin wancan hadisi na farko kuma hadisi ne da yake Bukhari da Muslim suka ruwaito shi cewa Allah zai sanya sammai ga baki ɗaya a yatsa guda ɗaya zai sanya ƙasai a yatsa ɗaya zai sanya tabo a yatsa ɗaya zai sanya ruwa a yatsa ɗaya zai sanya itatuwa a yatsa ɗaya kaga wannan hadisi ya tabbatar ma Allah subhanahu wataala da yatsa waɗansu sai su ba yatsa ake nufi ba ƙudura ake nufi isa to isan na Allah kashi daban-daban ne wannan isan na Allah za a sanya ƙasai wannan isa aka wannan ma akwai abin nan to yahudu sun aminta sun yadda su tabbatar ma Allah abin da Allah ya tabbatar ma kansa a cikin littafinsu a cikin attaura sun samu cewa Allah yana da yatsa kuma sun yadda kuma kaga batun yatsan Allah subhanahu wata'ala ai ko a cikin ingantaccen hadisi ya zo cewa zukatan bayi suna tsakankanin yatsun Allah guda biyu yana juya sai yadda ya ga dama kuma mun faɗi ƙa'ida a zaman da muka yi satin da ya gabata duk sifan da ka ji an gaya ma Allah to kada ka taba hararo te kamancece ne da sifan bil'adama ko sifan wani halitta daga cikin halittun Allah da haka idan ka ji an ce Allah yana da yatsa to kar ka fara kallon yatsun hannunka ga wancan dogo ga wancan gajeri ga wancan mai biye mishi ba haka yatsun Allah subhanahu wataala suke ba saboda me laysa ka mithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah subhanahu wataala ka ga yatsunka ga su kai suna jejjere ne ga su guda biyar a jere amma yatsun Allah ai nasi bai baka labarin cewa suna jere bane kun fahimta don an ce tsakankanin yatsa kaza da yatsa kaza ai baya nuni akan cewa waɗannan suna haɗu da juna ne kamar da za a ce wasu habil musakhar bayna sama'i wal ardh da iska da Allah ya sauke shi ya hore shi tsakankanin sama da ƙasa tsakankanin sama da ƙasa babu tazara kaga ba suna hada bane da haka din an ce yatsan Allah kar ka fara kallon yatsunka irin waɗanda suke a jejjere da kumba da waye da waye da waye amma kuma Allah yana da yatsu ya yatsun Allah suke wallahu a'lam amma dai mun san abin da ake nufi da yatsu to yahudi kaga sun yadda da wannan ba su inkari ba ba su ce ana nufin kudura bane ba su ce ana nufin karfi bane amma mu'tazila da jahmiya sun kiyarda da wannan da asha'ira sun kiyarda sun ce ba su yarda su tabbatar ma Allah da sifofi irin waɗannan sifofi ba to ka'ida shine duk abin da nassi ya zo da shi cewa akwai shi a cikin sifofin Allah to ka yadda akwai shi amma ya haƙiƙanin sa yake to laysa ka mislihi shay'un huwa as-sami'ul basir kuma babu wanda ya san haƙiƙanin sa sai Allah shikenan kaida malaci as-salisatu mas'ala ta uku anna al-habara lamma zakara zalika lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama saddaqahu wa nazala al-qur'an bi taqriri zalika wannan bijimin malamin yahudu da ya gaya mu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga abin da muka samu a cikin littafinmu kaga annabi sallallahu Alaihi wasallama saddaqahu ya gaskata shi manzan Allah ya gaskata shi wani zal qur'an bi taqriri zalika alhalin dama can alqur'ani mai girma ya sako ya tabbatar da wannan tunda dama can ga aya wa ma qadarullah haqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama dama can ga ayin alqur'ani to sai kuma gashi wani malamin yahudu ya zo ya ƙara gazgata wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin littafi wannan sai ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gazgata wannan bai yahudi wannan yana hukunta maka duk lokacin da gaskiya ta zo maka ko da daga makiyinka ne to ka karba kuma duk lokacin da aka faɗi gaskiya ka ce an faɗi gaskiya wannan na daga cikin tafarkin magabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shedin ne ya faɗi gaskiya yakan ce ya faɗi gaskiya sanan na hadisi ne cewa abin nan manzon Allah ya gazgata shedan lokacin da ya faɗi cewa ayatul kursi tana kare bawa daga sharrin shedanu annabi ya ce gaskiya ya faɗi amma shi tantagaren makareci da haka idan gaskiya ta zo daga makiyinka ko abokin hamayyanka ka faɗi ka faɗi wannan na daga cikin ɗabi'u na karamci ɗabi'u na mutunci da ƙima ya kasance kana da adalci cikin hukunci kar ya kasance idan ana ɗasawa da kai za ka faɗi alkhairi in ba ɗasawa da kai za ka ɓoye alkhairi ko za ka gasgata gaskiya bayan kuma ta riga ta bayyana maka ko abin abokin saɓaninka ne inda yi abin da yake gaskiya ne ce ya yi gaskiya abin da zai baka al'ajabi shi ne sai kaga irin waɗannan ɗabi'un akan same su a waɗansu ɗaiɗaikun turawa ma akwai waɗanda suke ganin su wato ba su yi dattako ba su yi ƙarya kamar irin kafiran da zaga suna rubuta tarihin duniya da mutanen da suka fi kowa amfani a duniya kamun wannan bature da yawan na rubutu ai mutum na farko da ya kawo shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duniya ta amfana da su duniya ta san da zuwansu ya fa kowa amfanin al'umma mutum na farko shi ne muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan adalci kenan gaskiya kenan akan sami irin wannan da yawa a cikin ma'aikata rediyo ko da yana da wani ra'ayi ko yana da wata fahimta ba za ka gane ba saboda mene ana son wai komi a yi mishi adalci sai a nakalto maganan wannan a nakalto maganan wannan to wannan ɗabi'a ce ta adalci inda a cikin alkhairi duk abin da ka ji na gaskiya ka aminta da gaskiya kuma ka gasgata gaskiya wannan ɗabi'a ne na girma ɗabi'a ne na karamci gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gasgata wannan bai yahudi to kenan ba daidai ba ne komi ya fito daga yahudu ka ce ba za a amfani da shi ba in daidai ya zo sai a amfani da shi in kuskure ya zo sai mutum kuɗi kuskura to wannan ko ba gurin yahudu ba ko gurin malaminka in kuskure ya bayyana sai ka ce duk malamina ne ba zan ce kuskure ba ne sai ka ce allah ya mishi afuwa amma dai wannan kuskure wannan ka'ida ce a babin mu'amala a irin wannan ne zaga shafal islam ibnu taymiya da irin su al-imam az-zahabi sun yi masauran malamai zarra wurin adalci wurin mu'amala da abokan hamayya mutumin da zai sa zai shirya maka makirci zai shirya ma a kashe ka amma yayin da gaskiyan shi ta bayyana su kuma sai ka bayyana dubi kamar bakari wani wanda ibn taymiya ya littafi a kansa al-istighatha wani ne bakari azabun su ibn taymiya ne wani ƙasar gumin ɗan bida'a ne ya yi littafi ya ruguje aƙidojin musulunci fiye da yadda kake tsammani ya halasta abubuwan da suke shirka ne kamar tawassuli da kabarbura da makamantansu sai ibnu taymiya yayi masa raddi shine sanya masa littafin sa suna al-istighatha fi radd al-bakari da bakari ya samu wannan littafi ya ɗauki ɗalibansa suka je suka yi mai ibini taimiyya duka da shi da ɗalibansa kasan dukkan da kake sai ka samu malamai yan tasha to malami ne zai tara ɗalibai da su wani duka a kada an sa tashanci a ciki kai ma yadda ya rubutu kai ma sai kai rubutu baya faɗa to tun da kaga an fara faɗa to kaga babu abin faɗin ke to da suka yi mai ibini taimiyya duka bayan wani lokaci kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya sarki a wannan zamanin yana goyon bayan da awon ibnu taymiya sarki ya baza mutane ce duk yadda aka ga bakari a kamo shi sai an mai hukunci mutane da matasa aka yi ta bibin ina bakari yake har suka zo gurin ibnu taymiya suke tambayansa alagafata malam wannan mutum ya kamata ya wajaba a kamo shi a mai hukunci abinda ibnu taymiya ya ce musu ya ce to ba da yawuna ba al'amarin nan ɗayan uku ne idan haƙƙin Allah ne to ba ni ne ba ni ne wakilin Allah ba a ban ƙasa ballantana in ce a ɗauki mataki a kan shi idan kuma haƙƙina ne to ni na yafe masa in kuma haƙƙinku ne to wannan ba ku da buƙatuwar sai kun shawara da ni in za ku ɗauki haƙƙinku su dai suka ce a'a sai sun neme shi sun mai hukunci ƙarshe kun san je je ɓuya gidan ibnu taymiya ibn taymiya ba shi mafakan siyasa shi ya boye shi to kaga irin waɗannan ɗabi'u maki ne amma kiyayyan ba wai da gangan jikinka da gangan jiki ne ake yi ba kiyayya ne tsakankanin ƙarya da gaskiya in kana kan ƙarya zan yi faɗa da kai iya abin da zan iya yi amma yanzu gangan jikinka da gangan jiki na ba shine ake faɗa ba to kaga wannan ɗabi'a ce wacce take yana da kyau jama'a musulmi mu same ta nakan so amfani da dama idan irin wannan gaban ya zo a babin mu'amala muna da matsaloli abin ban al'ajabi a yau ma sai ka ga wani kai mishi raddi na ilimi sai ya ɗauka yanzu shi kake faɗa shi sai ya ɗauke ka da gaba da ƙiyayya kuma abu ne ka karanta ka ce ba haka yake garin da yake in shi ma yana da jawabi sai ya baka amsa wannan wani abu ne mai sauƙi a cikin ilimi ka faɗi naka ka faɗi naka ka faɗi naka shi ma wani ya faɗi nashi ya kawo hujjojinsa idan matsalar nan akwai kuskure a ciki wanda ya kuskuren sai ya ɗauka in babu kuskure a ciki to kowa yana iya tafiya da fahimtansa akwai shekaru biyu baya an shirya wata samina a garin nan akan yadda ake haƙin kabari akwai wasu ƴan uwa da suke fahimtar cewa in an rufe mutum a kabari ba za a sa tukunya ba ba za a sa icce ba ba za a sa takarda ba za a sa komi ba kawai ƙasa za a antaya ma mutum kamar yadda ake sanya doki a antaya mai ƙasa haka za a yi kuma fahimtar su kenan kuma suna da abin da suka dogara da shi daidai gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da su a wannan lokacin amma da aka yi taron bitan aka zo aka kawo hujjoji da bayanai a nan take ɗaya daga cikinsu da ya saurari bayanan nan ya miƙe ce to jama'a na shi ma ya zo ya gabatar da makala a wurin a nan take yake bayyana cewa tabbas mun fahimci muna kan kuskure da mu da malaminmu da kaza da kaza da kaza ya faɗa alkhairai kuma ya godiya ga yan uwa to wannan ya ƙara mishi kima ne ko sai zaba mishi da mutunci ne kima zai ƙara masa da haka haka ake mu'amala jama'a musulmi in mutum kai kuskure kar kai girman kan cewa ne kuskure don Allah ya haƙuri irin wannan matsalar ke faruwa a gidajen aure da dama sai miji ya mata kuskure amma yana jin kunyin ya ce mata kuskure kuskure akan kuskure kenan in ka fahimci kai ne ka zalunce ta kamar yadda kake sa ran in ta zalunce ka ta zo ta ce yi hakuri, kai ma in ka zalunce ta kace ka ce ta yi hakuri. domin in baka ba ta haƙuri a duniya ba gobe kiyama akwai hisabi to kaga abin yana da bukatuwan sai mun yi da gaske to manzon Allah ya gaskata wannan bai yahudi lokacin da ya faɗi gaskiya الرابعه مساله هدو وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم منزل الله صلى الله عليه وسلم yayi dariya lokacin da ya ji wannan bijimin malamin yahudun ya faɗi wannan ilimi mai girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dariya dariya kashi biyu ne akwai dariya na yadda da tabbatarwa akwai dariya na izgilanci da korewa amma shi manzon Allah wanne yayi a ciki ai sayyidina abdullahi dan mas'udin ya gaya mana yace tasdiqan liqawli al-habar manzon Allah yayi dariya ne yana mai gazgata maganin da shi wannan babban malamin yahudin ya faɗi ashe babu laifi yayin da abu ya burge ka a ga abin a fuskanka wata magana ce ta burge ka kaji an faɗi na gaskiya babu laifi ka nuna kar ka zama da kuduku kai ko a yi gaskiya ko a yi ƙarya kai fuskanka yana na amurtuki in an yi gaskiya fuskanka amurtuki in an yi ƙarya fuskanka amurtuki ko kuma in an yi gaskiya fuskanka tana saki in an yi ƙarya ma fuskanka na saki wannan ba imani ba ne in aka yi gaskiya a gane an yi gaskiya a fuskanka da kalamanka da aikinka in aka yi ƙarya kuma a ga haka kun fahimta da haka yayin da ake bayani na gaskiya ya kamata a riƙa ganin alama ana bayanin gaskiya a fusakan mutane saboda sun gane gaskiya kamar dai yadda za ka ga ko a gurin karatun alkur'ani mai girma yayin da aka zo ayoyin bushara yadda ake karanta su ai ba ɗaya bane da yadda ake karanta ayoyin azaba ayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karanta su kana jin kirjinsa yana tafarfasa yana kuka kun fahimta ai ba su yi daidai da ayoyin da ake bayani akan gidan aljanna da rahaman da ke ciki da daɗi da waye da ke ciki ba to kar ya zama kai salon tafiyanka iri ɗaya ne duk lokacin da aka yi abu kawai kai ɗaya ne za ka gani wani lokacin ana tafsirin alkur'ani mai girma in aka zo ayoyin rahama sai ka ga malamai masu tafsiri suna cikin nishaɗi in aka zo ayoyin azaba sai ka ga suna cikin takura da alhini to haka ka'idar take ila an gane haka ka'idar take amma ya kasance kai kullun yanayin ka iri ɗaya ne ba daidai bane da haka lokacin da aka faɗi gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya salawatullahi wa salamu alaihi har sai da kuma tawanansa suka bayyana dama kun san baya kyakyacewa baya kyakyacewa sallallahu alaihi wasallam yakan yi dariya har makaunansa su bayyana ƙololon irin abin da yake kenan ya nuna murnarsa da farin cikinsa a kan abu to akwai kuma lokacin da ake yin dariya saboda korewa mutum ya faɗa abin da ba daidai ba ka kalle shi kawai kai dariya shi ma ya san ba daidai ba ne to akan sami irin wannan amma shi nan manzan Allah ya yi dariyar ne saboda gasgata abin da aka faɗi na wannan ilimi mai girma me yasa malai ya kira shi ilimi mai girma saboda irin gaskiyar da aka faɗi a cikin sifofin Allah babu ilimi mai kima ilimi mai daraja kamar ilimin sanin Allah shi yasa malai ya kira shi al-ilmul azim ilimi babba duk ilimin da ke da alaka da sifofin Allah da sunayensa babu ilimi sama da shi shi ya sanya kuma a duniya babu laifi mafi girma kamar ilimin da zai hari zatin Allah subhanahu wataala an fahimci wannan da kyau abinda ake nufi shine zaka ga akwai masu miyagun aƙidu mun karanta sashen wannan a cikin fadl ilmi salaf akwai masu miyagun aƙidu wanda suke kore ma Allah sifofi su suka fi kowa girman zunubi a duniya kun gane ko kuma wanda zai kore ma Allah wa'in sifofi ya tabbatar da wasu shi yafi kowa girman zunubi a duniya saboda mene shi ya hari zatin Allah subhanahu wataala ne ba daidai yake da sauran laifuffuka ba ba daidai yake da sauran laifuffuka ba kuskure a cikin sunayen Allah da sifofin Allah shine kuskure mafi girma ga baki ɗaya a duniya ko a cikin shirka da Allah ko a cikin shirka shirka a cikin asma'ullahi wa sifatihi kamar a cikin rububiyya kenan yafi komai girma da hadari tunda dama asma'ullahi wa sifatuhu suna daga cikin sashen rububiyya ne kuskure a cikin wannan shi fi kowane kuskure girma a wurin Allah subhanahu wataala ka lura da kyau zaka ga duk wanda yake neman ya taɓa rububiyan Allah Allah bai ɗaga mishi kafa sai asirin shi ya tumu kun tuna wancan kisan cikin suratul baqara annabi ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumit ba rububiya kenan ba sai wancan sarki ya ce ana uhyi wa umit nima ina kashewa ina rayarwa kafin a kai wani lokaci sai gashi fa buhitar ladhi kafa sai gashi Allah ya tozata shi ya kunyata shi ya aibanta shi saboda mene kuskure akai ma Allah cikin rububiyya dubi fir'auna da ya dauko rububiyyan Allah damka ma kansa yace ana rabbukum al'ala rububiyyan nan to ba ta Allah bace ta wace mafi girman Allah ya bar shi ba a jima ba Allah subhanahu wata'ala ya halakar da shi mummunan halakarwa halakarwa a bainin jama'a kun san yafi muni da mutumin da zai mutu a daki ko da yana da aibi ya kashi ya fitsari yana ta iface iface mutum ɗaya biyu kawai suka ji da mutumin da zai mutu akan titi ya bigi can ya bigi can ya faɗi can ya tashi can wanda yafi kaskanci da wadatanci to haka aka mu fir'auna kuma abin ban takaicin a gaban makiya fala tushmit bil ada ko da wani aibi zai same ka baka fatan aibin ya same ka a gaban makiyanka to a gaban makiyansa da yake fada da su abokan fada a gaban su Allah ya halakar da fir'auna saboda mene ya ɗauko rububiyan Allah ya yafa ma kansa da haka ba a shiga cikin rububiyar Allah subhanahu wata'ala Allah ya ɗaga kafa duk wanda ya nemi ya ɗauki mayafin Allah ko gyaftan Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa al'azamatu rida'i wal kibriya wa izari girma da buwaya da isa tufafi ne na Allah izari ne na Allah da kuma mayafi ina ma'anan wannan ba wai Allah yana da mayafi kamar yadda kake abin nan ba kamar yadda ka san idan ka sanya kayanka kamar yanzu rigan da ke saya a cikin jikinka ku biyu ne a cikin rigan ko kai kadai kai kadai ne to Allah subhanahu wata'ala bai tarayya da kowa cikin al'azamatu wal kibriya shi kadai ne yake da wannan tufafin sai ya ce duk wanda ya munaza'a da ni a cikin wannan riwayoyi suka zo da dama wata ruwan ta ce qasamtuhu sai ne kace kace da shi wata ruwan ta ce azabtuhu fin nari sai na jefa shi a cikin wuta haka dai riwayoyi suka zo suka yi bayani to don haka yana da kyau mu fahimci kuskure a cikin abin da ke da alaka da sifofin Allah subhanahu wataala hadari kar ka dauki rububiyan Allah ka yafa maka akwai wani dan uwa da ya bamu labari suna wani aiki da da ogan su aiki na birkilanci ogan yana ku kawo siminti ku kawo siminti yau sai mun gama nan sai wani cikin mabiyan nashi sai yake cewa oga a ce insha Allah sai ya zazzagi wannan yaron ba zan can ba kun gane da kawai ya ce ah to insha Allah shikenan kaga duk matsalar nan ta kare sai ya zage shi sai ce to ba zan ce ba aiki yake yana filasta yana filasta yana filasta a can bene ne hawa na uku ashe ya zo karshen wannan katakon da ake sawa bai sani ba to yi ma Allah izgilanci a cikin rububiyya dan ga kafan da ya sai kar tun daga lokacin karere ya shiga rububiyar Allah subhanahu wata'ala akwai wani ɗalibi da ya ce ma ɗan uwansa a makarantar sakandare ne an yi ruwa ya ce wani kai hatara da wurin nan ba sai ya ce mai shaba shekara nawa ina bin nan ban taɓa faɗi ba ne sai yau to ko minti biyar bai ba da wannan magana sai ya zami ya faɗi da haka wato duk abin da ya shafi haƙƙin Allah ya shafi rububiyar Allah mutum ya taka tsamba kuskure ne babba yin katsalandan a cikin abin da ya shafi rububiyar Allah al-khamisatu mas'ala ta biyar at-tasrihu bi dhikri al-yadayn a cikin abubuwan da suka gabata an fito karara an nuna Allah subhanahu wataala yana da hannaye guda biyu amma ya suke wallahu ala wallahu wallahu a'lam wallahu a'lam yawwa Allah kadai shi mafi sani yadda hannayen Allah subhanahu wataala suke amma dai in aka ce hannu kowa san abin da ake nufi da hannu amma haƙiƙanin yanda na Allah take babu wanda ya sani wa anna samawati fil yadi yumna sammai baki ɗaya suna hannun Allah ne na dama mun karanta wannan ai wal aradin fil yadi al-ukhra kasai kuma gabaki ɗaya suna ɗayan hannun Allah wani hannun kenan hannun hagu kamar yadda ai mun karanta ko mun karanta a cikin wannan hadisin yana hannun hagu ko mun kawo bayani akan hannun hagu dangane da Allah subhanahu wataala cewa idan waɗansu malamai suna ganin kuskure ne a ce Allah yana da hagu saboda ga wancan hadisi da ya ce kilta ya dai yami da ya ce almuqassaduna ala manabirin min nurin على أن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين sai suke ganin kamun kuskure ne a ce shimal ya tabbata ga Allah to in kuskuren ne shi ke kilta ya dai yamin in kuma babu kuskure a ciki afon idan kuma riwa ce sabita sai zama ma'anin shimal kamar yadda muka yi bayani shine hannun Allah da hagun da daman cike suke da albarka da ƙarfi ba kamar yadda ka san hagun bayi ba ne in aka ce hagunka da damanka to dama ya fi ƙarfi ya fi albarka ya fi kaza ya fi kaza shi yasa aka ce ai komi da hannun dama na alkhairi abubuwa kuma waɗanda yake na ƙazanta aka ce a yi su da hannun hagu to shi hannun Allah hagun haka yake a'a wakilta ya dahi yamin duka hannayen Allah masu albarka ne masu azama ne da ƙarfi da isan da ke hannun dama kai da hannun hagu da haka hannun hagun Allah ba ta da wani ƙasa ba ta ƙasa da dama ba saɓanin hannayen hagu na talikai shi ya sama a matsala ta shida sai malaci a tasirihu bi tasmiyati ha ashima an fito ƙarar an nuna ɗayan hannun ta Allah ita ce ashima as-sabi'atu mas'ala ta bakwai zikrul jabbarin wal mutakabbirin inda zalika a cikin riwayar ya nuna cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya kasai a hannun damansa a hannunsa na hagu ya sanya sammai ya nannaɗe su a hannunsa na dama to Allah subhanahu wata'ala zai yi tambaya wannan tambayar na ƙalubalanta ne ya ce ainar jabbarun ainar mutakabbirun ina isassu wanda suke jin sun isa ina masu girman kai wanda suke ganin sun fi ƙarfin sarsana ma dokan Allah ina suke wasu miƙe a zai akwai wanda zai iya ɗarfai limanin mulkul yau lillahi wahid al-qahar da haka an ambaci aljabbari wal mutakabbire a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya mai da gabaki ɗaya mulki gare shi ko shubahar da take a duniya kamar yadda muka kawo can karan an ɗebi sashin mulki an ba wani an ba wani ana kiran wani suna malik wani malik wani sarki wani sarki wani toron tashin alkiyama wala hulmul yau mai fuka fi sori alimul gaibi wa shahada gabaki ɗaya ta koma ga Allah to shi yasa sai Allah ya shela ainal jabbaru ainal mutakabbirun ina wanda ya sai zo ce yana da mulki ina wanda ya sai zo ce shine excellency shine wane ne shine wane ne wane ne ya isa babu wanda ya isa al'amara duka sun koma asalinsu sun koma ga Allah subhanahu wataala as-saminatu mas'ala ta takwas qawluhu ka khardalatin fi kaffi ahadikum da aka yi bayani akan kursiyin Allah idan ka auna girman sammai bakwai da kursiyin Allah sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa kada rahima saba'atin ko ka khardalatin wanne wata riwaya ce ka khardalatin fi yadi ahadikum da yake magana akan sammai guda bakwai yace kasai guda bakwai da sammai guda bakwai suna cikin tafin Allah subhanahu wataala ka khar illa ka khardalatin fi yadi ahadikum kamar hardala kamar ƙwayan komayya gero ko abin da bai kai ma gero girma ba sammai ga baki ɗayansu tun daga sama ta ɗaya har ya zuwa ta bakwai ƙasa ta ɗaya har ya zuwa ƙasa ta bakwai to a tafin Allah subhanahu wata'ala ka hardalatin kamar ƙwaya ne na gero ko na komayya komayya ba mu san komayyan ba ko akwai wanda ya san wani komayya ko anas nan banjin kasan wata komayya sai dai ana faɗi kawai dai abin da ke halarto mana a cikin tunaninmu cewa dai wata ƴar ƙanƙanuwan halitta ce cikin ƙwayoyi ƙwaya ce ƙarama mafi ƙanƙanta man ka zai ko kun san komayya sai dai a ta faɗi ƙwayan komayya ƙwayan komayya ƙwayan a'a ba zarra ba zarra ai tururuwa ce kagan cikin nau'o'in tururuwa mafi kankanta ita ce zarra a nan ina son ne tun da ai har da laɗin ƙwaya ce ina son ne misalta da ƙwayan kun gani ƙwaya ce ai ita ba wai wani abin nan ba ne haka shi wannan kamar misalin kwayan zarra da ake magana ana sa a nuna kankantinta sai a ce to kamar yanzu in ka dan bude window kana ganin waɗansu fisis abubuwa ka ‘yan ƙanana to kamun wannan to shi wannan ina son ne mu misalta shi da ƙwayan tun da ƙwaya ce kamar dai acca ko tamba ko gero misali kun gane to kamar haka suke a tafin hannun Allah subhanahu wa ta'ala ai wannan girman ba zai misaltu ba ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam kamar yadda muke cewa kai ina ma ka gano girman wannan duniyar ballantana haka yi maganan ƙasai guda bakwai sammai guda bakwai ta yaya za ka da wani ƙwaƙwalwan za ka gano wannan ballantana ka gano girman kursiyin Allah ballantana ka gano girman al'arshin Allah ballantana ka gano girman Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu sai dai kai imani ka sallama ka mi kauya hatta sai to mas'ala ta tara izamul kursi bin nisbati ila samawat mun fahimci kuma girman sammai a girman kursiyin Allah in ka auna shi da sammai guda bakwai shi ne ce ka da rahima ko ka da rahima saba'atin ulkiyat fi tursin kaman abin nan dirhamomi ne yan kwandala ne guda bakwai aka jefa su a cikin abin nan na yaƙi garkuwa ta yaƙi mun yi bayanin sun ka da aka samman ga baki ɗayansu shi ne ma'anan wasu a kursi yuhu sama wato al'afu ka ɗauki samman ga baki ɗaya da ƙasai ka jefa su a cikin kursiyin Allah to za su zama kamar ƙwandala ne ka jefa su a cikin garkuwa ta yaƙi wanda yake kaga ka jefa a cikin garkuwan ne bayan ma bai ma san abin da ake yi to a cikin gaban ma da ka jefa ɗin shi ma duka duka ƴan ƙwandalan nan wuri nawa za su tsari kuma shi kursiyin Allah shi ne maudu alƙadamai wurin sanya ƙafan Allah subhanahu wa ta'ala wurin sanya ƙafa na Allah subhanahu wa ta'ala al'ashiratu matsala ta goma izam al'arshi bin nisbati kursi girman al'arshi idan ka auna ta da kursi ita ma wancan kursiyin da ake maganin girmanta to yanzu idan ka auna ta da al'arshin Allah ita kuma nasan sai zo yake cewa ka halƙatin ka halƙatin min hadidin kamun wani ka ɗauka kamun zobe haka don wani zobe ne wanda aka jefa shi fi falatin min al'art wani ƙasa banga-banga da bayi da iyaka ka ɗauka ɗan zobe ka jefa ko dai filin babban dodo ka je ka jefa zobe waye san da zaman shi to ballantana ka je filin da yake mare gaba fili ga yanan iya ganin ka ta hagu ta dama ta gabas ta yamma sai ka samu dan zobe sai ka je ka jefa da Allah akwai wanda ya san da zaman shi to wannan kursiyin na Allah idan ka jefa ta cikin al'arshin Allah fa haka za ta zama wannan misali ne littaqarib ana baka misali ne da hankalinka zai dan iya hararo wani abu amma ba hakikanin abin da saboda ai duk abubuwan da ake magana nan baka ma san girman nasu ba amma dai kwakwalwanka za ta dan iya hararo maka wani abu alhadiyatu ashara mas'ala ta goma sha ɗaya annal arsha ghayr al kursi wal ma za mu fahimci cewa al'arshi ba fa shine a kursi ba domin wannan abin yana rikitar da mutane da yawa sai mutane in aka ce kursiyin Allah sai su ɗauka ana nufin al'arshin Allah ne al'arshi daban kursiyi daban kamar da yake mun karanta a cikin waɗannan nasosa sai dai alma dama wannan sannan abu ne cewa kursiyi ba shine alma ba kuma al'arshi ba shine alma'u ba mun ji cewa bayan ka wuce kursiyin Allah to akwai ruwa ruwan ma Allah kaɗai sun iya girman shi to a saman ruwan ne akwai al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala a saniya to ashara matsala ta goma sha biyu kam bayyana kulle sama'in ila sama'in mun ji tafiyan shekara nawa ne ko yanayin adadin faɗin da ke tsakankanin kowace sama zuwa sama tafiyan shekara nawa ne tafiyan shekara ɗari biyar akwai wanda ya taɓa yin tafiyan shekara ɗari biyar to za a yi ka gano wannan sai dai ka imani ka sallama ka ne kawai da kawai الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤكم كم بين السماء السابعة والكرسي abin da ke tsakankanin sama ta bakwai zuwa kursiyin Allah shi matafin shekara nawa 500 alhamisatu ashara abin nan matsala ta goma sha wani tsallake arrabi'atu ashara kenan ko kan bayyana kursiyi wal ma' shi ma tsakankanin kursiyin Allah da ruwan nan tafiyan shekara nawa biyar. alkhamisatu ashara anna al'arsha fawqa al-ma mun fahimci cewa al'arshin Allah subhanahu wataala yana saman ruwan ne as-sadisatu ashara anna Allah fawqa al-arsh shi kuma Allah yana birbishin al'arsh to wai ke magana akan cewa wai sama ta kiyaye Allah ko ta dauki Allah ko na ne kama da haka wai ke maganar sama iya ilimin naka shi ita ce da wannan saman da kake gani ko to in ka dauke ta ka jefa ta a sama ta bakwai ba a ma san da ita ba to ka hada samman ga baki daya in ka jefa su a cikin kursi ba a ma san da su ba in ka dauki kursi in ka jefa ta a cikin al'arshi ba a ma san da ita ba to ta yaya za ka yi tunano ka cewa kana neman wai ka gano iya girman wurin da Allah yake har karka tunanin wai ba zai yi a cewa Allah na sama ba sai dai a ce Allah na ko'ina jin shashanci kai ɗin iya tunanin kaɗan wannan duniya kai ita ce ko'ina a wurin ba ya wannan rashin kan gado ne asabiya ta ashara matsala ta goma sha bakwai kan bayyana sama'i wal ard kankanin wannan ƙasar tamu zuwa sama ta ɗaya mun ji tafiyin shekara nawa ne shekara nawa ɗari biyar wato kenan ɗari biyar yana da asali kenan akwai waɗansu malamai da za ga suna bayani akan duk wani adadi da za ka ji ƙur'ani ko sunna na yawan kawo shi wani adadi ne yana da tasiri ba yana son kawo tasirin ba ne amma adadi ne wanda yake da wani irin tasiri kenan dubi kamar arba'in za ka ji ayoyi da dama ana kawo arba'in fasiru fil ardi a yamini arba'ata ashirin ne ko wannan wata hudu amma kamar irin hatta iza balaga ashirin da balaga arba'in na sanata sai ka ji ana kawo arba'in wani guri ka ji ana kawo wata hudu atmana bi ashirin fatamu min qatu rabbi arba'in laila ko za ka ji wani lokaci a kawo arba'in wani lokaci a kawo wata hudu wani lokaci a kawo wata uku wani lokaci a kawo goma wani lokaci a kawo bakwai wani lokaci a kawo uku wani lokaci a kawo sha ɗaya to irin waɗannan abubuwan akwai irin tasirin da suke da shi da irin wannan ne sai kamar malamai masu harkan masu harkan ko ruƙiya ko malamai waɗansu malamai haka masu masu bayani akan tadabburi ko wani abu mai kama da haka sai su ɗau izina da irin wannan sai su ce maka idan ka zo ka karanta aya kaza so kaza nasu bai kuma zo a kai ba kun gani kamar ibn qayyim akwai inda yake batun cewa ka karanta fatiha a cikin addu'ar dawa ka karanta fatiha so bakwai to menene tasirin karanta fatiha so bakwai nasi bai zo da shi ce karanta so bakwai ba amma abin da suke cewa shine wai ana son ka karanta ne har abin yi maka tasiri a cikin zuciyanka kila idan ka yi na farko a rafka ne a na biyu sai wani sako ya ƙara zama a cikin zuciyanka a na uku kafin a kai na bakwai din nan ana sa ran ƙur'anin ya yi maka wani kyakkyawan tasiri a cikin zuciya to sai ya maka aikin da kake so ko da ku kila a gaban farko bai maka ba kila an gane wannan dai ala ayi hal akwai dai waɗansu adadi da ga suna da tasiri haka ba wai shari'a ne ka ce lalle mustahabi ne a karanta abu kaza so kaza ko kaza ko kaza ba inda nasu bai zo da shi ba amma kuma gwargwadon abin da zai baka tasiri irin su istikhara zaka ji manzon Allah ya istikhara sai wani ya ta tambaya to sau nawa za a yi nasu bai ce sau nawa za a yi ba amma kana iya gwargwadon yadda zaka ji tasirin shi a cikin zuciyarka kun gane ya nuna ɗin sau nawa za ka yi nasi bai ce ka yi koso ɗaya ko koso biyu ba amma ka yi yau an jima ma ka yi gobe ma ka yi jibi ma ka yi in ka samu dama sati mai zuwa ka yi har sai ka ji tasirin wannan istikharar a cikin zuciyanka wannan yana da nashi muhimmancin Allah shi taimake mu asamiyatu mas'ala asamiyatu ashara mas'ala ta 18 kifafu kulli sama'in 500 sanatin wato kaurin kowace sama tafiyin shekara 500 sai mun karanta a cikin ruwayan ƙarshe duk da kasancewar ruwayan bata inganta ba التاسعة عشرة مسألة قوم شاترة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة سنة wannan ruwa da ke birbishin sammai to daga ƙasan shi zuwa saman shi shi ma tafiye shekara 500 wallahu a'lam والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عشان لتافي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أبرغجي كافين kaga a cikin wannan babin za mu fahimci waɗansu abubuwa kaɗan haka dai ba da yawa ba cewa yana da kyau a riƙa yin mabayi bayanin girman Allah da makhalukat na Allah domin wannan cusa imani a cikin zukatansu kun gani shi yasa babu laifi idan baka sani ba kana iya samun kwararre akan harkokin sammai da kasai wanda suka karanci irin su geography din nan ko waɗanda suka karanci sararin samaniya ko waɗanda suka karanci irin abin nan ɗin na ƙasa kun gane su rika ƙara mana haske akan waɗansu abubuwa wanda zai ƙara mana imani jiyan nan nake jin cewa turayen ingila sun yi bincike a ƙasan iraki sun gano wani masallaci da aka gina shi tun shekara ta 60 da hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin banu umayya ai zaka so ka ga wannan masallacin har sai da ne ta tunani da a ce masallacin nan a bayyane yake din dai ka nemi miliyan ɗaya da rabi ka je iraki ka ga masallacin da aka gina a zamanin sahabbai wallahi ba kai asara ba da dai a ce masallacin nan zai zama a bayyane ba za ka je masallacin ba ne ba masallacin za ka je ba za ka je ka ga tasirin wasu kantun fi masakin da ladina zalimu an fusun ta bayyana kun kai fa annabi madarabna lakum al amsal amsal din muke so mu gane kun gane ba ibada za ka je ba eh cikafi za ka je ba za ka je yawon ganin malakutu samawatu wal to idan ka samu waɗanda suka san irin waɗannan abubuwan suna bayani za ga abubuwa masu kyau wanda za su ƙara maka imani a cikin al'amarin halittun samai da ƙasa to kaga yana da yana da buƙatuwar a riƙa ma al'umma irin wannan bayani na gaya muku cewa mun taɓa zuwa umara ina jin kamar ko shekara biyar haka ko hudu da muka je umaran mun je akwai wurin da garin madina suka kekkebe haka ma'arudin siratun nabawiyya wuri ne da za a yi maka abin nan a bijiro maka da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gidaje da suka tsara suka tsara gidajen zamanin annabi kamar yadda yake a cikin tarihi amma da ɗan irin wannan plastic ɗin da ake yi gashi a gabanmu duk muna kallo da yake amma sun yi shi babba cewa ga ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ɗakin na na hafsatu ga kaza ga kaza ga inda dai tarihi ya zo da shi akwai waɗansu mata mata manyan mutane ne a ƙasar nan da suka gani a irin nan neman zan Allah ya zauna ya rayu sai kuka kuka suke yi a nan malam yanzu a nan ne manzan Allah ya zauna ya rayu sun ga irin ginin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rayu a ciki ta ƙarib ne fa kawai an hararo da abin ne a zamanance to kenan da ta ga irin gidan da manzan Allah ya zauna a hakika ne kila ma ba za ta iya ɗaukan abin nan ba kila zuciyarta za ta buga a ce wannan mafi karamcin halitta mafi daraja a cikin talikai ga baki ɗaya mafi soyuwan bayi a cikin Allah a ce ga irin gidan da ya rayuwa da shi da matayensa sai wannan sai suka ta kuka wai yanzu wannan shi ne gidan da manzan Allah ya zauna to yanzu ko wannan ba kusan ga gidan ba ne a hakikani sun ga takarib ne an ɗan kusanto musu da shi ne a cikin tunani to to ya kake ji idan da a ce sun ga gidan gaba gidan kuma sosai to kaga irin yadda wato tarihi ke da tasiri kenan tarihi na da tasiri matuƙa kila kun fahimce ni to yana da kyau a cikin wa'azoza da karantarwa a riƙa bijiro da irin waɗannan abubuwan don wani in bai imani da girman Allah ta wani sashi ba to ta irin wannan kuma zai imani da girman Allah yana jin wani malami yana bayani cewa akwai wanda ya zo yana musun samuwan Allah yana musun samuwan Allah ya gaya ma wani malami cewa shi fi bai da samuwan Allah ba sai malami cewa to abu ne mai sauki sai ya ɗauko mishi map na duniya sai ya ba shi ya ce dubu wannan map ɗin ka gani ya ka gani ya ce a wannan map ɗin duniya ne ake shan ita ce ƙasa kaza shan ruwa ne nan kaza ne nan kaza ne nan kaza ne nan kaza ne sai ya ce a fahimtanka wani mazani ne ya zana wannan kai ka yadda da wannan zana ya ce ya yadda saboda wanda suka yi shi an gina shi akan ilimi ƙwararre ne dole zai gina wannan akan ilimi sai ce to in banda kai ka zama shashasha zane kawai yanzu ka yadda akwai wanda ya samar da shi to ballanta na hakikanin duniya zanen nan ka yadda cewa wani ne kwararre ya zauna ya zana kuma ka yadda to physical abin nan din fa zahirin fa a haka shi kace baka yadda akwai wanda ya samar da shi ba ya ce eh to ya ko gani lalle akwai Allah ka gane to kaga wannan wani abu ne cikin sauki haka amma an gina mishi wani abu ne wanda ke da alaka da halittar sama ko ƙasa to irin wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a sanya shi cikin bayanai ba wani ba ko da yaushe ne zaka ce zaka yi bayani kawai da wani abu haka wai na zahiri ko abin da ka dauko a cikin a'a ka dauko irin waɗannan halittu na Allah in ka ga yamma wani wani zuciyar shi zata karɓi sakon da ke tare da kai sannan cikin abubuwan nan da suka gabata za mu fahimci wato tabbatar da uluwun lahi girman ƙololuwan Allah kamar yadda yake mun yi bayani a satin da ya gabata da uluwun zati zatin Allah ba yana cikinmu ba ne talibai zatin Allah ba shi a cikin duniyan nan sam zatin Allah subhanahu wa ta'ala yana can ƙololuwa yana can birbishin al'arshi zatin Allah shi ne uluwar zati akwai kuma uluwar ƙadari da uluwar ƙahari uluwar ƙadari shi ne isa da bunƙasa da girma to Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙololuwa ne a cikin wannan yana ƙololuwa akwai kuma uluwar ƙahari rinjaya Allah yana rinjayen komi yana rinjayen kowa to duka waɗannan abubuwan za mu fahimce shi cikin wannan babi da ya gabata sannan za mu fahimci tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da sifofi ko da ko hankalinka ba zai gane shi ba amma kai imani da shi haƙiƙanin shi ka bar ma Allah haƙiƙanin yanda yake sabanin asha'ira da jihaniya da mu'tazila da suke kore ma Allah subhanahu wata'ala sifofi saboda hankalinsu bai karba ba kuma cikin wannan babi dai zamu fahimci girman Allah subhanahu wata'ala da wajabcin a sallama ma Allah a sallama sallamawa ta gabaki daya ba tare kana da wani rabo a cikin wannan abin sallamawa ta gabaki daya ayi da'a ga Allah abi abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kuma ya yarda da shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da abin da muka ranta cikin wannan littafi warafarin da muka yi ciki kuma Allah ya gafarta mana abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada mai girma kuma Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana ilimi ya kuma amfana da mu da abin da ya sanar da mu a wannan shine zaman ƙarshe a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala kamar yadda muka ce sati mai zuwa akwai littafin da zamu fara karanta shi zamu ɗan bi shi a gurguje yaƙi ne wanda an riga an faru yaƙi ne an riga an faru to kuma yaƙin ya zo kanmu da yana kan iyayenmu ne tun daga kan babanmu aka fara wannan yakin babanmu annabi adam yakin ya tsallake kan annabi adam ya zo kan 'ya'yansa to ana nan dai ana ta fafata yakin nan yakin nan ko ba zai kare ba tsakankanin shaidan da 'ya'yan adamu to tun da yakin nan mu ma sai ya zo kanmu to ai ba daidai ba ne musan cewa akwai yaƙi a gabanmu mu kuma zauna ba mai tattalin makamai da tattali na ƙarfi wanda za mu fuskanci abokin gaba shi ya sanya wahid abdulsalam bali sai littafi ɗan ƙaramin littafi ma'arkatu shaitan ma'abanil insan yaƙi da ke tsakankanin shaitan da ɗan adam yana jan in aka samu malam kasan za a iya samun littafin a wurinsa insha Allah ta'ala sati mai zuwa shi za mu zo da shi insha Allah Allah shi taimake mu na malam Usman Assalamu alaikum.
na alaikum assalam wa rahmatullah Ni zan yi amfani da wannan damar ne na ba wato walla shukuru nas la shukuru Allah. Muna gode da malam bayan godiya ga Allah mai kuma sai Allah ya saka wa malam da akai. Wannan littafi ana yi ana yi ga shi yau ne har an soke wannan littafi da littafin tauhid. Muna roƙon Allah mai sarki ya ƙara albarka a cikin zuriyar malam. Allah mai sarki ya ƙara ma malam imani. sannan wasu sarki ya tsara mishi fasaha da hikima da lafiya na ci gaba da wannan tattalin wannan masallaci kuma Allah madaukakin sarki ya tsara bulbulon mu malam hakuri da mu a matsayin mu da dalibai assalamu alaikum Allah shi ne jazakallahu khair barakallahu fikum wa fa'a Allah bikum assalamu alaikum wa alaikum assalam afwan na'am alaikum assalam bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon kammala wannan karatu bayan kuma godiya ga shi malam muna fata Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya amfanar da mu abin da aka karanta ina so in mana ishara da cewa wannan karatuttukan hatta wanda aka yi da su da wanda ba a yi da su ba da wanda suka wuce ka insha Allah ta'ala akwai hanyoyi da mutum zai iya fuskan su Ah, akwai su a darul fikir wanda za a iya shiga darul fikir da kan ka rubuta shek abubakar jumari za ka ga karatuttukan duka sai kai downloadin wanda kake so ko kai downloadin din su duka audio kenan sannan akwai bidiyo ga wanda yake so ya kalla hatta darussan da suka wuce ko in kana ba fara streaming haka da wuri ba don haka nan sai daga ƙarshe ƙarshe ko da yake ba a jima ma sosai da fara wato shi karatun ya girmi fara live streaming da aka wanda suka wuce a baya ba za a sami su ba amma dai karatun ƙarshe ƙarshe kamar kusan rabin littafin za a iya samun su a fejin facebook da ke da suna zauren sheik abubakar jumari in kai typing za ka su duka su ne za ka ga ana sanya su a nan gaba a nan ana ɗaukan su a nan haka da waya yana da matukar muhimmanci yan uwa mu koma a bibi karatuttukan a tsanaki tsakani da allah an yi ma musamman wannan littafin da take jigo a cikin tauhidul ibada to gaskiya an mata karatu na adalci kwarai wanda yake in kana bibiyar karatuttuka da aka saba da ita wannan littafin ko shi malam ya karanta da littafin sosai a baya amma gaskiya allah ya sanya ma wannan karatun na wannan masallacin albarka na musamman dama masallacin albarkawa ne sai allah ya sanya ma gaskiya karatun na wannan masallacin albarka na musamman da aka ina ganin ma da za a ce karatuttukan da aka yi na sauran wurare galibi in aka hada da na masallacin albarka wani albarka to za ka gaskiya akwai ci gaba mai yawa to muna fata ne da Allah ɗan uwa su yi kokari a amfana kuma a watsa ma al'umma su masu amfana musamman irin kishin ruwan da ake da shi na irin waɗannan karatuttukan a wannan lokacin Allah ta'ala ya taimake mu sannan kuma insha Allah za a ci gaba ne kamar yadda aka sani majalisi ne wanda yake zai dore insha Allah daga nan har muddare wanda za ku ga ko malam bai da lafiya haka nan yakan lallaba ya fito za ga wani lokaci ana karatun ne da kyar in an gama wannan littafin za a sa wata ne karka sa ran wai in an gama kuma shi kenan akwai ran da za a rufe majalisi insha Allah ta'ala za a yi ta yi ne har zuwa lokacin da mai faruwa za ta faru Allah ya sa mu tafi a sa'a assalamu alaikum السلام ورحمة الله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم ونفع الله بكم نعم شيخ Allah shiga wata malam tambaya na sai dai inda ba a cikin karatun nan bayan Allah نعم zan yi tambaya ne akan zakar fit da kai نعم Allah ya kasar da mu Na'am. to ni ina da halin fitar da wannan zakar fit da kan na wanda ake bayan azumi na wanda ake bayarwa bayan azumi na'am to sai zama na kuma gashi ina da hali Mm.
to kuma sai na tafi masallaci na'am sai aka dawo da gawana na'am to shin dole ne yan uwana sai sun fitar da wannan zakan ko ko shikenan ya riga ya wuce ban gane sai ka tafi masallaci ba baka fitar ba na fitar ba a mutum yayi zunubi ya saba ma Allah an rubuta mishi zunubi haramun ne mutum ya je masallacin idi bai fitar da zakan fi da kai ba haramun shi yasa aka shar'anta abin kwana biyu kafin idi ko kwana daya kaga dai a ce an ba mutum kwana biyu dama na kwana biyu ko da safe ko da rana ko da yamma ko da daddare mutum da ya fitar amma mutum bai fitar ba 28 ga wata bai fitar ba 29 ga wata bai fitar ba har ya tafi idi ya je ya dawo to ya farko da ya yi zunubi ya saba ma Allah kuma idan ya fitar da zakan fidda kan to ba ta fitar da shi ba sai dai kawai dai ba da sadaka ta yau da kullum kun san ibadan ma darajoji ne zakan da yake bada na fidda kai sadaka ce Allah zai rubuta mishi ladan sadaka kuma Allah zai yaye mishi kurakuran da yayi a azumin wata Ramadan kurakuran da ya rika yi na magana na kalle kalle na waye irin waɗannan abubuwan da zai raunana azumin shi to duk Allah zai yafe su sai ya kasance azumin shi ta sha azumin da ya yi ya zama karɓaɓɓiya wurin Allah to sannan kuma an fitar an kubutar da shi daga ribatan shedan da kaza da kaza da kaza to idan mutum ya ki badawa sai da aka dawo masallacin idi na ɗaya dai yana nan wajibi sai ya bada din amma idan ya bada ladan sadaka kawai zai samu amma bai samu fidda kai ba bai kuma samu kubuta daga waɗannan kurakuran da ya yi su a cikin azumin wata ramadana ba wallahu a'lam na'am
wanda suka tattara tambayoyi suna so su yi na'am zai zama su kasa cikin zuwa kenan
to insha Allah wanda suke da tambayoyi su kawo su a rubuce idan muka gansu a rubucen ko kuma kila ko da bakan sati mai zuwa an muka dan yi mukaddima sai a bijiro da su sai mu tattauna akan su sai zama insha Allah ta'ala ya abin nan da a ce ina da su a hannu a rubuce to kaga da mun ce sati mai zuwa sai mu amsa su to amma tunda babu su a hannu shi yasa ba za mu yi gangancin mu ce to sati mai zuwa na tambayoyi ne kuma a zo babu tambayoyi kaga an yi biyu biyu da haka sati mai zuwa insha Allah na karatu ne to amma inda tambayoyi kuma za a tattauna akan su insha Allah ta'ala wa sallallahu wa baraka ala nabiyina wa sallallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka